نعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار فيا عباد الله موضوعنا اليوم عن سبب مهم يشكو منه كثير من مشايخ القرآن وهو أزوف الأولاد عن المدارس القرآنية وسبب ذلك في الغالب يرجع إلى الآباء أولا وقد ذكرنا من قبل ثلاثة أسباب وبإذن الله نكمل اليوم ثلاثة أخرى أولا الدليل الرابع القدوة الغائبة أيها الآباء الولد يتعلم بعينه قبل أذنه إذا رآك تقرأ ورقة بالفرنسية فتتقنها وتتابع الأخبار كل يوم ولم يراك مرة واحدة تفتح المصحف أو, تس أو تستمع للقرآن في البيت فبأي وجه تطلب منه أن يحب القرآن أليس كذلك يا عباد الله القدوة هي نصف التربية فكن أنت أول من يحب كتاب الله تبارك وتعالى ثم يحب أولادك ثانيا الدليل الخامس رمي المسؤولية كاملةً على الشيخ كثير منا يظن أنه متى سلم ولده للشيخ أو للمدرسة فقد انتهت مسؤوليته كلا والله المدرسة ساعتان المدرسة ثلاث ساعات المدرسة أربع ساعات أو حتى إلى ثمانية ساعات والبيت بقية اليوم إذا لم تتابع الأم ولم يسأل الأب ولم يشجع الأخ فسيفهم الولد أن القرآن ليس مهما في حياته أليس كذلك يا أمة محمد؟ وتذكروا قول الله تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا عباد الله ثالثا الدليل السادس التأخر في أجور المعلمين يا عباد الله معلم القرآن الكريم معلم كتاب الله تبارك وتعالى معلم الفرقان يبذل وقته وجهده ليعلم ولدك كتاب الله تبارك وتعالى قراءته وتدبره وتجويده وحفظه فكيف نؤخر عليه نقود الأربعاء ما يسمى براتب أسبوعي أو الراتب الشهري فهذا يا أمة محمد هذا ظلم أليس كذلك يا عباد الله أليس هذا ظلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول شيئا أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف أرقه فمن أراد الخير لولده فليكرم معلمه فاتقوا الله في أولادكم لا تجعلوا الدنيا والمال يصرفكم عن أعظم الاستثمار وهو القرآن فوالله لن ينفعك يوم القيامة إلا ولد صالح يدعو لك وحافظ قرآن يلبسك تاج الوقار اللهم اجعل أبناءنا من حفظة القرآن والآملين به اللهم إنا على تربيتهم على طاعتك أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka ya kuyan uwa musulmi bayan dukkan godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki mai girma mu sani cewa biya Allah sau da ƙafa shine dacewa sannan mu sani karkace ma hanya Allah shine tabewa da hasara ya kuyan uwa musulmi abinda za mu magana akan shi a huduban mu ta yau shine abinda muka fara magana akan shi a huduban mu da ta gabata wato shine cewa sababin da ke sa 'ya'yanmu ba su san karatun makaranta wato karatun alkur'ani mai girma wato karatun da zai tsiratar da mu da su a nan gidan duniya har zuwa lahira gaban allah maɗaukakin sarki mai girma wannan ba ƙarama matsala ba ce matsala ce wadda malamai suna kuka da ita matsala ce wadda uwaye suna kuka da ita matsala ce wadda gwamnati ma tana kuka da ita sababi na farko wanda ya gabata a kudubanmu da ta wuce mun ce sababi na harko yana komawa ne zuwa ga uwaye saboda suna aikata wasu kurakurai wanda su suke taimakawa 'ya'yansu suna kyamar karatun makaranta na alkur'ani mai girma sai suka hisan karatun bokonsu sama da na alkur'ani mai girma kuma sai suka hi damuwa da karatun na bokon nasu sama da karatun alkur'ani mai girma idan ba manta ba mun gaya matsaloli guda uku muka ce na harko shine yana da kyawu uba ya san shine wanda yake da inci a kan shi kuma shine Allah maɗaukakin sarki ya baki kahin kowa sannan na biyu mun ce sakaci da karatun na alkur'ani mai girma sannan abu na uku muka ce an yi karatun na boko hidima sama da karatun na alkur'ani mai girma matsaloli na hudu daga ɓangaren uwaye masu tunzura yara su kisan karatun alkur'ani sama da karatun bokonsu shine alƙuduwa alga'iba ya zamanto kai cewa baban akan abin da kake kana so ɗanka ya zamanto yanda kake ya zamanto cewa kai baban kai ne madubin ɗan naka to yanzu wannan babu shi galibi za ka ga uwaye da dama yanzu akan halin da suke ba su san ɗansu ya yi wannan halin to wannan yana daga cikin cikas inda aka rasa sai ɗayanmu ba su san makaranta sannan shi yaro yana ɗoka ne da idanun shi kahin ya fara ɗoka da kunnan shi saboda duk abin da yaro ya ga ana yi ko kuma abin da ya ga baban shi yana yi mamman shi tana yi to wannan shine abin da yaron yake ƙoƙarin kwaikwayo shine abin da yaron yake son yi so da dama za ka samu shi wani uban bai damu da karatun alkur'ani ba wani uban bai iya karatun alkur'ani ba wani uban bai taba ɗauko alkur'ani ya karanta a cikin gida ba yaran suka ji cewa yana karanta alkur'ani wani uban bai taba ɗauko daidai da salula ba ya kunna karatun alkur'ani yana saurari su ɗiyansu ga hakan amma za ka iya samu cewa uba yana iya ɗoku duk wata takarda da ka sani ɗauke da turanci ya karanta ta ba tare da matsala ba za ka iya samu uba yana bibiyar labaran duniya sau da ƙafa amma ba zai taɓa bibiyar labaran karatuttuka ba ko kuma karatun alkur'ani mai girma to idan ya zamanto shi ɗa abin da yake gani ne yake aiki da shi bai taba ganin ka karanta alkur'ani ba ko bai taba jin cewa ba ka makaranta tunda ko ka a hida baka girmi karatun alkur'ani ba to idan baka yi shi da yarintarka ba da girmanka idan ɗanka yana ganin shi ya san cewa wannan abin yana da mahimmanci kuma ya san cewa shi ma yana buƙatar ya yi wannan karatun to idan ɗanka ya gaba ka damu da alkur'ani ba ya gaba ka damu da karanta shi ba ya gaba ka damu da sauraron shi ba to shi ɗan naka taya zai san alkur'anin mai girma sannan kuma shi ɗan naka taya zai damuwa da karatun na alkur'ani mai girma ya ku uwa musulmi wannan ba gaskiya ce ba wannan gaskiya ce to uba shi ne madubin ɗan shi abinda ɗanka ya ga kayi damuwa da shi to shi zai damuwa da shi ko da ka ɗauki ya kai karatun to idan ya ga kai ba ka damu da karatun ba akwai wani abu da ka damu da shi to wannan shi ne abin da ni shi ne abin da shi ma ɗan naka zai damuwa da shi kina yana da kyawu uba ya zama maɗan shi mine ne abin koyi shi ne ake ce maƙudwa idan ya zama to uba bai da aiki sai kallon balu kuma ɗan nashi ya sani ya ga ita ya damu da ita yana iya wuce shi a wajen zama yana rigima kan hakana to wallahi dan zai damuwa da wannan abin da ya ga uban shi ya damu da shi kuma yana tada jijiyoyin waya sabile shi idan ya ga ƙur'ani ya yi damuwa da shi to wannan dan idan ya kai makaranta dole zai damuwa da wannan ƙur'anin saboda ya san dole uban nan ƙur'anin shi ma ya damu da shi dole ya damu da shi amma yanzu ya zamanto gani muke karatun alkur'ani mai girma ba wai dole bane a kanmu kawai idan mun kai ɗayan mu sanyi an ƙari amma ni ga abin da nake yi to ɗan yana kallo wannan abin zai kwaikwayo ya koyan uwa musulmi mu sani cewa abin da kake kan shi shine rabin tarbiyyar ɗanka sauran zai ɗuka a makaranta sauran zai ɗuka ga magabata na kirki amma dai idan ya ga kai ma ba kasan alkur'ani to ba zai so alkur'ani ba ya koyan uwa musulmi dalili na biyar da yake tunzirawa daga ɓangaren iyaye ‘ya'yanmu ba su san makaranta suka hisan karatunsu na boko shi ne ɗokai nauhin da ke kanka ka ɗora ma malami shi gaba ɗaya ɗari bisa ɗari abin da ya kamata a kasa kashi uku ka ɗoki kashi ɗaya malami ya ɗoki kashi ɗaya uwa ta ɗoki kashi ɗaya ko ‘yan uwa amma kasa hudu su ma ‘yan uwa su ɗoki kashi hudu duka sai a iba sai a zuba ma malam to wannan ba ƙaramin matsala ce ba daga daga uwaye da dama cikinmu suna zaton cewa da na miƙa ma malam ɗana to na ƙare da matsalar karatun shi kawai shi kenan karatu ɗana zayayi wannan nauhin ni ya sabka daga kaina to wallahi ya ƴan uwa musulmi mu sani cewa danka danka ma malam ɗanka nauhi bai sabka daga saman kanka ba yanzu ma nauhi yake kanka saboda ita makaranta awa biyu ce ita makaranta awa uku ce ita makaranta awa hudu ce makaranta ta yi tsanani awa takwas ne daga takwas na sahi zuwa takwas na marici sauran yinin duka ina ɗanka yake yinsu a gida wajenku yake yinsu kinan don haka idan kana ganin cewa da ka miƙa ma malan ɗanka shi kenan ka gama da matsalar karatun shi tunan ma akwai matsala tattare da kai wadda ita ke ba da ɗa ita ke ba da dama ɗan ya ga cewa karatun na makaranta cewa ba komi ba ne shi yasa idan yaro ya dawo daga makaranta yana da buƙatar mammashi ta bibiya kahinka sannan kai kuma idan ka zo yana da buƙatar ka tambaya kan karatun shi bayan uwar ta bibiya sannan 'yan uwan shi su kuma wanda suka yi karatun suke gaba da shi wanda suka san karatun su bincike shi in ya yi daidai su karfafa mashi gwiwa idan ya yi ba daidai ba su gyara mashi tunan ne yaron zai gane cewa karatun da ake tura shi akwai wani abu da ake son a cin mamma a karatun nashi amma idan ya zamanto in ya dawo daga makaranta ba a tambaye shi dama an tura ya ne don ya ishi mutane amma idan lokacin ikwal ya tashi idan bai iya mata ba sai a samu ƙwararre a mata sai a kawo sai a ce za a biyan ya ga wata jika sattin a kan wannan matan kuma a ba da kuɗin gaban shi in ma alheri ya tashi bayan jika sattin a malamin alheri to nan ne ɗan zai gane cewa wagga ikwal da aka kai ni ta hi mahimmanci ga uwaye na sama da wannan makarantai saboda in na dawo daga makaranta ba ruwansu su ma magajiyana ba ruwansu hakanan ne ake tahiya shi yasa su da dama an kaji babban magaji a gida yana zage-zage yana ba yara kashi sun ki tsayawa su yi leson ne sun tahiya su amma ba yana zuwa ba ne ya yi tsaye kansu saboda karatunsu na makaranta na alkur'ani mai girma to shi yasa sai su ba wancan mahimmanci wanga sai su bar shi bai da mahimmanci sannan kuma bibiyar karatun nan kusan wajibi ne a bibiye shi saboda rashin bibiyar karatun kamar ƙaurace ma karatun ne shi yasa manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya yi gaskiya lokacin da yake cewa wa ƙalar rasul ya rabbi inna ƙaumin ta hazu hazal ƙur'ana mahajura lokacin da ayat ta sabka ana magana ne kan ƙurai shawa mutanen makka amma ita shari'a in ta hau mutanen da to ta hau mutanen yanzu in dai ba wani abu ya zo ya goge wannan shari'a ba to yanzu tsakaninmu da Allah nan dukanmu musulmai ne mu gaya ma juna gaskiya yanda muke bibiya alkur'ani ko kuma karatun ɗiyanmu na alkur'ani ɗai yake da yanda muke bibiya karatunsu na equal akwai wanda idan aka ce dan share dubule hankali ya tashi amma bai sani ba ya iyo alhamdu tsawon shekara uku da yake zuwa makaranta bai sani ba wallahi amma da an ce dan shi ya yi redubule wannan kalasan zai maimaita ta akwai wanda in ya je ikwalin wallahi hahwada yana iya yi da masu kula da makarantai saboda ba a bar mai ɗaya ya redubli amma ana iya bar mai ɗan shi ya yi shekara sha biyu bai sabka daga alkur'ani mai girma ba wannan nu babu wata matsala to shi yasa za ku gani mun ƙaurace ma alkur'ani manzan allah da kanshi ya ce ma allah maɗaukakin sarki ya kai ubangiji na diba ka gani mutane na sun ƙaurace ma alkur'ani na mu da kawai mun san mun ƙaurace ma alkur'ani mai girma mun sani ba akan shiryuwa alkur'ani mai girma ba muke tahiya kuma yana cikin sababin bala'in da muke rayuwa a kan shi in dai ba mun koma ma alkur'anin mai girma ba ya ku uwa musulmi wannan shine dalili na biyar dalili na shidda wanda ke tunzura yara ya zamanto cewa sun hisan karatunsu na boko sama da karatunsu na makaranta shine yin latti wajen biyan masu koya ma yaranka karatun alkur'ani mai girma ko kuma ƙin biyan haƙƙin malaman da suke koya ma ɗiyanka karatu na alkur'ani mai girma kaga ai dama ba yara ba ke biya ko uwaye ke biya kenan matsalar tana nan daga uwaye akwai yaran da sai su je makaranta sai a koro su sai su dawo dala hamsin ce zai bada sai ya ce ku zanna gobe hakanan gobe hakanan ikwar ba a hakanan yau haka koro ɗanka sai ka ibi kuɗin nan kaji ka kai su in buwan hatsi ne sai ka saida in dawa ce sai ka saida in salula ce sai ka saida sai ka tai ka kai su amma a koro ɗiyanka daga makaranta alkur'ani kuma ka ce su zanna da an koro su daga ikwal ka tai ka biya kudin za su ciwa kenan wannan ikwal in ta hi makaranta mahimmanci tunda idan babu kudin an san yadda za a yi a nemo su a je a biya mamu ikwal amma an makaranta ce za a cewa mai zaman sannan malamin da yake zamnawa ya koya ma ɗanka karanta alkur'ani mai girma na allah maɗaukakin sarki mai girma ya ɓata lokacin shi ya sadaukai da rayuwar shi ya koya ma ɗanka yadda ake raira alƙur'ani mai girma ya koya ma ɗanka yadda ake harrace ayoyi ya koya ma ɗanka yadda ake harrace alƙur'ani mai girma amma ka rasa wanda za ka jinkirta albashin shi sai wanda yake koya ma ɗanka yadda za ka sanin allah yadda za ka yin sallah gani nake idan ka kai ɗanka makaranta ya zama wani abu daɗinka ne ba wai daɗin ɗan ba ma shi kayan a kai ga magana kusa-kusan ga wani labari ya faru a cikin wannan bakansa lokacin da ake kai yara makaranta wani uba ne ya ɗauki ɗiyan shi ya kai su makaranta makarantar tana da tsari ana koya ma yara karatu har sallah ana koya masu to in yaran suka zo gida suna yin sallah ana koya musu ana ce musu ga abinda ba a yi in an zo ga abinda ake yi in an zo sai suke maimaita sallah ashe uban bai iya sallah ba sai ya zaman to ɗiyan nashi da ke koyo sallah cikin dubara gare su yake koyan sallah yanda ake yin sallah akwai abubuwan da yake yi da dama ba daidai ba amma in suka zo suna yi yana kallo yake koyan sallai a wajen ɗiyan shi matar shi wata ba makwabciyarta labari ita kuma makwabciyarta da ta ce ba ta kai ɗiyanta makaranta yanzu da ta ji labarin ne sai ta ce ita ma to za ta zuwa ta kai ɗiyan nata makarantar nan wadda aka buɗa sabo ake koya mai yara irin wannan abu to shine da ta je take ba malamin labari da ta zo biyan kuɗi sai ya ce bai ma amsa kuɗin wata ɗaya sai na wata uku in ta zuba kai tsaye sai da ta je ta nemo wannan kudin ta zo ta zuba yanzu wannan ɗayan da ya kai makaranta suka koyi sallah suka zo suna sallah yana koya bayan su daɗinsu ne ko daɗin shi ne su ba su kai ga ɗokar zunubi ba su sallah ba ta zame masu wajibi ba ba su wuce shekara bakwai shekara takwas amma shi da ya aihe su bai iya sallah ba amma tun da ya kai su makaranta yanzu sun iya sallah kuma ta dalilin su zai iya sallah kenan da haka ya koyan uwa musulmi yana da kyawu wannan kuɗin laraba da malamai suke cewa a basu duk laraba ka ɗuke suka ba ɗan kai ta ya bada sannan kuɗin wata da aka sa yana da kyawu ƙarshen watan nan ka je ka biya wannan kuɗin na ɗiyan naka amma za su iya zuwa ce baba kuɗin laraba ce ku kai ku ku zanna ni ba ma da kuɗi ku bari sai wata laraba saboda daga laraba an shiga hutu sai ra'attanin kuma ra'attanin ba ba da ba za a yi kuma wata laraba ta dawo haka nan to duk wanda ke haka nan ku tsaya ku ji a gaya ma juna gaskiya zalunci ne zalunci ne kake yi cikakke mai koya karatun alkur'ani mai girma ya kamata duk wani daɗi da ɗan adam ya je yi amma akwai masu ganin cewa bai dace ba malayami ya ji daɗi ko kuma malayin sa sabon kaya akwai masu ganin cewa idan malayin sa sabon kaya wai imanin shi zai ragewa ko kuma abin da ya kama da haka nan zai ragewa ko kuma wancan malamin ya fara sa sabon kaya ya fara rina mu to ka sani cewa idan yana koya ma ɗiyanka karatu wallahi duk bashin da yake biya ka kashe ka biya ya bashin shi in ba ce maka bai ya yahi sannan kuma in ya ce ya yahi kai a matsayinka na musulmi bai dace ba ka yahi ya kamata ka baya hakkin shi kenan don haka ya kuyan uwa musulmi da muka ce idan baka bada ba zalunci ne manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce duk wanda ka ba aiki ko ka baya haƙƙin shi ko kahin zuwa shi ta bushe ba wai sai aikin hannu ba don kan mutane su fahimci hadisan ai sai yan aikin hannu ne ka bada wanda zuwa za ta hituwa a ganta ba haka nan manzan Allah yake nihi ba akwai aikin da za a baka ba wai sai zuwa ta hitu ba tana yawa cikin sanyi kake za ka yin aiki amma sai an biya mutum haƙƙin shi malami nawa zuwa shi ta huci ba a biya shi haƙƙin shi kenan don haka wannan ba daidai ba ne tunda su yaran suna gani kuna ma equal in hidima in makaranta ce ta zo abba ku to sai ya zaman cewa ba su ɗoke ta da mahimmanci ba makaranta kawai sun ɗoke ta wajen zuwa a dawo ko kuma wajen in sun takura mamu kawai su ta yi su dawo kenan don haka kowa ya sani cewa makaranta don ana koya karatu don ana koya karatun allah ya dace a biya masu koyawa sannan mu sani cewa duk wanda yake son alkhairi ga 'ya'yan shi wanda suke makaranta to ya kamata ya fara mutunta malamin da ke koya masu karatu mutunta shi ko akwai biyan shi haƙƙin shi idan suka zo suka ce wata ya ko suka baka takardar wata ya zamanto cewa ba a taɓa tambayo ka bashi ba ko kuma ba a taɓa zamutuwa ba da sahaba ka tai ka biya wannan kuɗin ba saboda in baka biya ba sun sani in kuma ka biya sun sani amma da equal ta jiyo kawai da an hwara sai su ga kaje ka biya jika hamsin ka gaya musu cewa equal ta yi makaranta mahimmanci ba sai ka zamanar da su ba ka ce musu wai equal ta yi makaranta mahimmanci kina ya ku yan uwa musulmi kada ya zamanto cewa mun ɗauki duniya ɗungurungun mun nuna ma ɗayan mu ita ce gaba da mu ita ce gaba da lahirarsu mu sani cewa karatu na alkur'ani shine karatun da ba a asara a cikin shi amma dan karatun boko za a iya asara cikin shi kuma za a iya cin amfani shi sannan ka sani cewa a ranar lahira babu wani karatu da ɗanka da za ya yi ya zamanto cewa Allah ya bambanta ka da sauran mutane bayan wannan karatu na alkur'ani mai girma abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu ladashi kuskure ko tuntuɓe harshe wanda muka yi Allah ya